karatun littafin kasidun tarihin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu an daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Tudun Wada Kaduna wanda ɗalibansa suka yi hidimar kawo muku ai sauraro lafiya
بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنفرد بالإيجاد والإيدام الذي شرف الكون بولادة خير الأنام وأنار الوجود وأبرزها من الأدم بظهور طلعة سيد الرسل الكرام من فضله الله تعالى على الملائكة والأنبياء وعلى مقامه فوق كل مقام وتولاه وعصمه وجعله للأولين مبدأ وللآخرين كتاب القائل إن الدين عند الله الإسلام والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الذي هو أكمل المرام أبدل كل من صلى وزكى وحج وسام الذي أسرى به الله إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام وعلى آله وأصحابه ذوي المزايا الإزام والتابعين وتابعيهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام أما بعد يا مصطفى قد صفى قدست من صفة يا مصطفى قد صفى قدست من صفة يا مصطفى قد صفى قدست من صفة تلعلعت بدياء النور في الظلم يا درة الكون يا من نور طلعته مدلسم في حجاب الجسم بالهكم لولا قيام سحاب الجسم منك على شمس لروحكم كان الوجود أمي ولو بدت ذرة في نور شمسكم الروحي أدنى كما كنا إلى الأدم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم a yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya zaɓe mu daga babu zuwa akwai ya mana kyakkyawar samarwa kuma ya yi mu mutane ba dabbobi ba kuma ya ce da mu walakar karramna bani adama sannan bayan ya yi mu mutane mun gode masa da ya yi mu musulmi ba arna ba kuma ya ce da mu inna dina inda Allahil islam sannan da ya tashi mu musulmi bai yi mu karkashin jagorancin annabi nuhu ko annabi shisu ko idrisu ko ibrahim ko musa ko isa ala nabina wa alaihi salatu wassalamu ba sai ya yi mu karkashin jagorancin sayyidul wujudi wa madadil wujudi wa nuril wujudi wa wujudil wujudi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce da mu kuntum khaira ummatin ukhrijal lin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kuma ya hada rayukan muri guda ya saka soyayya ciki tun kafin bayyana jukkunan mu a wannan duniya tun a ranar da ya ce alastu bi rabbikum shugaban halitta ya amsa masa da bale amsawan mu ta biyo bayan tashi tun a wannan rana muka amsa wa Allah tabaraka wa ta'ala da ba wadda wannan ba da ita ne duk abin da kaga ya faru ya faru kuma daga ita ne duk abin da zai faru a gaba yake faruwa ila yaumi yulqa tsira da amincin Allah tabbata bisa asirin wannan ba wanda shine digon ba kuma shine wasalin baɗin shugaban samuwa hasken samuwa madadin samuwa mabubbugar faila da baiwa mai gani abin gani ma'abocin shugabancin ba dan kai ba annabi mai daɗa ɗannin farfashi wanda da albarkarsa ne muka zama khaira ummatin ukhrijal lin nas shine shugaban mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama indararan asiri abin taskacewa mabayyanar zuhuri da buduni mai kira zuwa ga Allah da izinin Allah tare da iyalan gidansa da sahabbansa shugabanni jagorori zababbu marigaya na farko daga muhajirai da kuma ansaru waɗanda suka taro shi sallallahu alaihi wasallam suka taimake shi suka shiryar da bayi zuwa gare shi suka kauracewa gidajensu suka kauracewa iyalansu suka kauracewa danginsu suka kauracewa dukiyoyinsu suka yi yaƙi saboda ɗaukaka addinin Allah suka zage dantse suka dinga yi wa juna bishara da gargaɗi suka so juna cikin Allah suka dinga zaune kekeniya cikin Allah da ziyarceceniya cikin Allah suka yi abotaka cikin Allah. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu shamaki aljanna ta tabbata a gare su da kyakkyawar makoma. Allah ya sa mu zama mabiya daga bayansu. To yan uwa musulmi masu sauraron mu maza da mata, ina gaishe ku gaisuwa irin ta addinin musulunci, ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Zadakum Allahu maghfiratan wa faidatan wa rahma wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya. ina fuskantar da dukkan kyaututtuka da dukkan alkhairai da dukkan ni'imomi da dukkan kalma wadda take mai daɗin ji ya zuwa ga dukkan musulmi baki ɗaya maza da mata manya da yara saboda munasabar idin farin cikin haihuwar wanda yake shine hasken haske watan watanni shugaban shugabanni kirjin kiraza ainun rahmatar rabbaniya asalinta kuma wasuɗatta. kamar yadda Muhammad al-Bakari ke faɗi ma arsala ar-rahmanu aw yursilu min rahmatin tas'adu aw tanzilu fi malakuti llahi aw mulkihi min kulli ma yaktasu aw yashmalu illa waqaha al-mustafa abduhu nabiyuhu muqtaruhu al-mursalu wasidatun fiha wa aslul laha ya'lamu hadha kullu man yaqilu abin da yace babu wata rahama daga ubangiji mai yawan tausayi wadda za ta zubo daga sama ko kuma ta tsiro daga ƙasa ta yi sama a cikin halaran mulkin Allah ko kuma halaran malakutunsa daga dukkan abin da yake keɓantacce da kuma abin da yake gami halitta baki ɗaya sai face annabi mai tsarkin zuciya mai shiryar da halitta abin zaɓin Allah bawansa annabinsa zaɓaɓɓe daga zaɓaɓɓinsa manzansa ya kasance shine wasiɗatun fiha wa aslullaha shine tsanin wannan rahama wadda take zubowa daga sama ko kuma wadda take tsirowa daga ƙasa ta sama wa asulullaha kuma shine tushenta wannan magana ya alamu haza kullu man yaqilu duk wani wanda yake da hankali ya san haka maganar take to yan uwa ina isar da gaisuwa ga dukkan musulmi kowa yake sauraro ya dauka da shi shi kadai nake magana cewa ina gaishe shi ina taya shi murnan haihuwan shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda kuka hana idanuwanku bacci saboda shi kuka ciyar da dukiyoyinku masu tsada saboda shi kuka tarbiyyantar da 'ya'yanku a cikin ƙaunarsa da iyalan gidansa kuka dafa abinci kuka sa sutura mai kyau kuka shafa turare kuka share gida kuka dinga murmushi kuna jin daɗi saboda soyayyarsa da kuma hidimarsa to ina gaya muku wa zalika huwal fawzul azim domin kuna farin ciki da haihuwar wanda daga albarkarsa ne dukkan alkhairi da arziki da ni'ima da rahama da alkhairi suka same mu haihuwar wanda daransa rana ne ranarsa haske ne haskensa kuma shirya ne ya hadillahu li nurihi man yasha lailatul maulid allazi kana lid-din sururun bi yawmihi wazdiha'u صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه والضهاء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه والضهاء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه والضهاء أتوالت بجر الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء وتوالت بشر الحواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء وتوالت بشر الحواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء مولد كان منه في طلع الكفر وباب عليهم وباء مولد كان منه في آل الكوف وباء عليهم وباء هنيئا به لآمنة الفادل الذي شرفت به هواء هنيئا به لآمنة الفضل الذي شرفت به هواء هنيئا به لآمنة الفد الذي شرفت به هواء صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء Imam Buziri Allah ya ƙara mar yadda ya ce muna farin ciki muna murna muna annashuwa muna cikin walwala da wani dare wannan dare dare ne na haihuwar annabin da farin ciki da haske na murnan ranar zuwansa duniya ya samu addinin musulunci ga baki dayansa addinin musulunci yana cikin farin ciki yana cikin murna haske ya lullube addini saboda daren haihuwar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce alhawatif muryoyi tun daga tv muryoyi na rediyo muryoyi na wayoyi muryoyi na kwamfutoci muryoyi na satellite muryoyi daga wurare daban-daban wata walat suna ta yawo a duniya suna bin bayan juna ƙasa-ƙasa gari-gari anguwa-anguwa layi-layi gida-gida me suke faɗi muryoyin an ƙadu walidal mustapha hakika an haifi annabi abin zabi sallallahu alaihi sallama wa haƙƙal hana'u wannan haihuwa kuwa ta cancanci a farin ciki da murna wannan haihuwa ta janyo wa tauraron kafirci bala'i da masifa da annoba daga haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi sallama sai kibiyar annoba da masifa da bala'i suka sami tauraron kafirci saboda kama dalla da zuwan manzo Allah duniya domin koya kashe garwashin kafirci farin ciki ya tabbata ga zuciyar sai da amina fifitacciya wadda saboda haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ta kai ta fi sai da hawa'u uwar kowa da kowa kenan ita manzo Allah kawai ta haifa sallallahu alaihi wasallam ita kuma Hawwa ta haifi duniya duka amma sai da Amina ta fita da yawa ƴan uwa musulmi suna tambaya akan wai menene ma'anan maulidi wato ma'anan maulidi a luggan larabci ma'anan shi waqtul wiladati ko kuma makanul wiladati ko kuma alwiladatu nafsaha to amma a istilahi wato in ka ji an ce maulid ana nufi taron jama'an musulmi domin farin cikin haihuwar shugaban halitta sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma wannan taro ya kunshi abubuwa ne guda biyar yan uwana musulmi kowa ya bude kunnensa domin ya ji da kyau in ka ji akwai abin da bai dace ba a cikin abubuwan nan guda biyar to yana da kyau sai ka kiyayi taron idan kuma ka ji wani a ciki ya yi wani a ciki bai yi ba sai ka ɗauki wanda ya yi a ciki kai amfani da shi idan kuma duka sun yi to kai kokari kai ma ka riƙa yi abu na farko shine idan ka ji an ce maulidi ana nufi taron ƙabilun jama'an musulmi daga ɓangarorin ƙasashen duniya daga ko'ina yarabawa za su zo nufawa za su zo hausawa za su zo gwarawa za su zo larabawa za su zo turawa za su zo jamusawa za su zo faransawa za su zo bare bari za su zo fulanawa za su zo ibrawa za su zo katafawa za su zo tibawa ma za su zo kai kabilu gaba ɗaya da ka sani in dai akwai musulunci a ciki to in ana taron maulidi ba ka rasa wata kabila a wurin to kaga aljama'atu rahma haɗuwan jama'a rahama ne balle jama'an kuma musulmi ne kuma kabilu daban-daban wanda da ya ka samu kabila da wannan kabila suna shiri wannan kabila da wannan kabila suna shiri amma taron haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hada su baki ɗaya su kowa zai zo to wannan shine abu na farko da maulidi yake yi abu na biyu shine karatun alkurani wanda shine abduluz zikiri in Allah ya sa kana zuwa wurin maulidi da an zo an taru kabilu daban-daban kowa ya sha wanka kowa ya sha turare kowa yana cikin murna yana jin daɗi mai salati yana yi mai zikiri yana yi to da an zo an zauna farkon abin da za a fari shine karatun alkur'ani za a bude da ta'awizi za a yi basmala sannan za a yi karatun fatiha sannan sai ka ji an fara ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasuli wattaqullaha innallaha samiun alim يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبد أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الهجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم rahim sadakallahu alazim in ka zo wurin maulidi irin waɗannan ayoyin za ka yi ta ji alam na sharh laka sadrak wadduhi wal layli idza saji ma wadda akarbuka wa ma qali nun wal qalami ma yasrun wan najmi idza hawi ma dalla sahibukum ma gawi haka za ka yi ta ji ai ta wannan karatuttuka hatta qur'anin gabaki ɗayan shi ma sauke shi ake musamman irin maulidan mu da muke yi sai kaga sai an yi saukan alqur'ani da asubahi haka nan duk inda kaga ana yin wani maulidi babban maulidi to sai kaga an sauke alkur'ani baki ɗaya shi to ana ƙarewa kuma sai a kira wanda zai yaba annabi kuma sallallahu alaihi wa alihi sallama to daga nan kawai sai ka ji madihi ya fara muhammadul mustafa aulahu maulahu kullal aqaya wa adnahu wa a'lahu
محمد المصطفى أولاه مولاه كل الأدايا وأدناه وآلاه محمد المصطفى أولاه مولاه كل الأدايا وأنه وآلاه محمد المصطفى أولاه مولاه كل الأدايا وأنه وآلاه أواه ثم هداه فاتدى نفر بيده وبؤيد الفقر أجناه الله دهره والله أرسله للخلق درا فما في الرسل شرواه قد اصطفى المصطفى من مصطفى وصفى ذا المصطفى وصفو من أجل قرباه والله أكرمه في يوم مولده ووقت نشأته وليل مصراه والله أرسله للناس أجمعهم هدم الرسالة ما آلا وأجلاه أبت سريرته فقد سجيته قد تم صورته وتم معناه تابت سريرته فقد سجيته قد تم صورته وتم معناه دابت سريرته فقد سجيته قد تم صورته وتم معناه جمد خوارقه راقد خلائقه والخلق خالقه لولاه ما شاءوا محمد سيد الكونين غرتنا وكل ما قد بدا فمن أداياه هو الحبيب الذي أسرى الحبيب به جبريل خادمه والحق ناجاه بانت أجائبه بانت جرائبه فتي بؤوث له وتي سراياه وتلك رافته وتلك منته وتلك هجرته وتي مداياه يولي بلا سبب يودي بلا أجب يعفو بلا غضب فتي سجاياه
sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine mu- aikin maulidi na uku aikin maulidi na hudu shine ciyar da abinci da abin sha ciyar da abinci da abin sha dan uwana musulmi ko yar uwata musulma idan kana zuwa wurin maulidi ka je ka zauna za ka yi mamaki za ka ga godiya a aikace za ka ga i'imalu ala da shukra wato waɗanda suka shirya maulidi ɗin za ka gansu suna raban abinci sai ka ɗauka a kansu ne Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wayuɗi immunar da'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira idan suna da jagora kuma malaminsu ko shehinsu wanda suka taru a ƙarƙashinsa shi kuma yana zaune a inda yake yana kallo yana ba da umarni ana ba mutane abinci yana murna yana murmushi idan ka kalle shi da kyau sai ka ji harshensa na hali na farin ciki da murna yana ce maka inna ma nudi'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura wannan shine aikin maulidi na hudu daga cikin aikace-aikacen maulidi to sai aiki na biyar wanda shine na ƙarshe shine addu'a ga ƙasa addu'a ga jama'ar ƙasa addu'a ga shugaban ƙasa addu'a ga ɗaukacin dukkan al'umman musulmi baki ɗaya to daga nan ne sai a yi sallah asubahi shikenan sai a yi addu'a sai a tashi wannan shine maulidi idan ka zo wurin maulidi ka ga wani abu ba wannan ba to kuma shi wanda ya shirya abin shi ya- shi ya san abin da ya shirya domin siyasoshi sukan shigo wani zai iya shirya wata siyasarsa da sunan maulidi da sauransu ya gayyaci 'yan siyasa su bashi kuɗi ya tara jama'a a yi ta hayaniya da makamantar irin wannan ko kuma ya kira wani mai kuɗi ya bashi kuɗi a zuwa ya zauna a yi ta hayaniya musamman 'yan siyasa yanzu yadda suke son jama'a to sukan nemi wanda suka san yana da jama'a su dan bashi wani abu shikenan sai zo sai su yi ta wargi da sauransu da wasanni a wurin hakanan kuma idan ka ji an zo wurin maulidi ana zagin wani musulmi ko ana zagin wasu mutane ko ba sa maulidi ko ba sa kaza wannan duka wargi ne ba shi ake cewa maulidi ba shi maulidi waɗannan abubuwa ne guda biyar abu na farko shine karatun alkur'ani abu na biyu yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku rabon abinci na ƙarshe shine addu'a ga ƙasa jama'ar ƙasa shugaban ƙasa ɗaukacin musulmi baki da shikenan sai a tashi kowa ya tashi da farin ciki ya koma gidansa saboda haka zaman maulidi idan muka lura da shi da kyau muna yin sa ne akan abubuwa guda uku soyayya godiya tunatarwa soyayya Allah tabaraka ta'ala shine yace qul in kuntum tuhibbuna la fattabi'uni yuhibbukumullah godiya kuma Allah tabaraka ta'ala shine yake faɗi yake cewa la in shakartum la azidannakum duk da dai mun faɗi godiyar ajiya cewa godiya ta kasu kaso uku akwai shukurul lisani akwai shukurul arkani akwai shukurul janani shukurul lisani shine godiyan harshe to idan an shirya maulidi zaka ga godiyan duka uku suna yawo a filin maulidi malaman da ake kira su yi jawabi su ne suke shukurul lisani da harshe wa amma bi ni'mat rabbika fa haddis su waɗanda suka shirya maulidin almajiran zawiya ne ko kuma yan anguwa ne to su ne zaka ga suna yin shukurul arkani i'malu ala dawo da shukura za ga suna ta zirga zirga ana raba abinci da abin sha ba zama aikin godiya suke yi to su kuma masu sauraron maulidi wanda suke zu- zuwa su zauna akan kujerunsu da carbinansu a aljihu- a a hannu suna ta yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallama su suke godiyan zuciya shukurul janani suna zaune zuciyarsu tana ma bikum min ni'matin fa min Allah so da haka waɗannan godiya guda uku filin maulidi ya tattara su baki ɗaya. To sannan wannan godiya ɗin nan mun faɗa a jiya cewa bawa ba zai gode wa Allah ba sai ya san abin da aka bashi. Duk sanda ka ga bawa ya gode wa Allah to ya san girman abin da aka bashi. So in ka ga mutum ya yi maulidi ganin girman annabi ya yi. girman annabin sallallahu alaihi sallama da sanin kimarsa da sanin tsadarsa shine zai sa shi yayi wannan godiya shine zai sa shi yayi wannan godiya to kuma bayan yayi wannan godiyar bayan ta ma akwai godiya shine irin godiyar da annabi Musa alaihi salatu wassalam yayi wa Allah da yake cewa ya rabbi kaifa ashkuruka wa shukuri laka ni'matun ukhra minka wajaba shukru ala zalika ya ubangiji ya zan yi in gode maka alhali godiyarka a bisa ni'imar da kai mun ita kanta ni'ima ce sabuwa daga gare ka ita ma ta cancanci godiya gare ka kamun ni'ima kamun baiwa na gode to godiyar da ne maka ma ita ma ai ni'ima ce ya ubangiji sai Allah ya ce masa iza arabta haza faqad shakarta ni wa raditu anka in har ka iya gane wannan Musa to hakika ai ka gode min kuma na yadda da kai na zabe ka shi kuwa annabi Dawud alaihi salam cewa ilahi kaifa ashkuruka wa shukuri laka ni'matan min indika ya ubangiji ya zan yi in gode maka alhali godiyar kama ni'ima ce sabuwa daga gare ka kuma sai Allah ya masa wahayi ya ce al'ana shakartani ya Dawud tun da ka gane haka yanzu kam ka gode min ya kai Dawudu shine mawaki ke cewa iza kana shukuri ni'matallahi ni'matun alayya lahu fi misliha yajibu shukru fa kaifa bulugu shukri illa bi fadlihi wa in dalatil ayyamu wattasala al umru yace in dai har godiyar da zan yi wa Allah ita ma ni'ima ce sabuwa a kaina wadda yadda na gode wa Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan ni'ima to ita ma godiyar ya kamata in gode wa Allah to ya zan yi in kai iyakar wannan godiya in ba da falalan Allah ba ko da rayuwa ta yi tsawo shekaru sun yi nisa wannan godiya tana da wuya sai dai zaɓin Allah to yan uwana musulmi Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin hadisul kursi yana cewa abdi lam tashkurni iza lam tashkur man ajraitu ni'mata ala yadayhi bawana ka sani duk godiyar da za ka yi baka gode mun ba matukar baka gode wanda na gudanar da ni'imar ka ta hannun ta biyo ta hannunsa ba kaga ashe godiya ga manzon Allah dole ne godiya ga iyaye dole ne godiya ga malamai dole ne duk wanda yake da wani uban gida shi ma dole ya gode masa mace ta gode wa mijinta dole ne ɗa ya gode wa ubansa dole ne saboda wannan hadisi abdi lam tashkurni iza lam tashkur man ajraitu ni'mata ala yadayhi bawa na baka gode min ba in har baka gode wa wanda na gudanar da ni'imar da ta biyo ta hannunsa ba saboda haka yan uwa taron maulidi taro ne na godiya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yashkuril qalila lam yashkuril kasira wa man lam yashkurin nas lam yashkuril lah duk mutumin da bai gode wa kadan ba ba zai gode wa mai yawa ba wanda bai gode wa mutane ba ba zai gode wa Allah ba to a cikin mutane kakkab wa za ka yi godiyar da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ya zo ya gyara rayuwarka ya hana ka bautar gunki ya sa babanka da babarka suka yi aure na sunna aka haife ka aka sa maka sunan wani annabi ko sunan wani wali ko wani salihi ko wani sahabi ka kama hanyar zuwa wuta ya nuna ma ba nan zaka bu ba ya juyo da kai zuwa hanyar aljanna sallallahu alaihi wa alihi sallama mala'ika jibrilu yana ce masa qallabtu masharik al-ardi wa magaribaha falam ajid rajulan abdala minka ya rasulullah walam ara bani abin abdala min bani hashim na karaɗe gabashin duniya da yammacin ta amma ban ga wani mutum mafi falala da ya kai ka ba ya muhammad sallallahu alaihi wasallam na karaɗe gabashin duniya da yammacin ta ban ga ƴaƴan wani uba ba waɗanda suka kai dangin ka bani hashim sannan anas ibn malik ya ce randa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi isra'i da miraji a daren da yayi an zo masa da burakar hawa sai burakar ta kiyarda ya hau kanta sai da jibrilu ya daka mata tsawa ya ce abi muhammadin tab'alu haza kai buraka yanzu muhammadin zaka aikatawa wannan to ka sani fa ma rake baka ahadun akrama alallahi minhu duk annabawan da ka san sun hau kanka a cikin halittar Allah baki ɗaya babu wani ɗaya mafi girma da ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an ce da buraka ya ji wannan sai da ya zufa yan uwana musulmi ku buɗe kunnenku da kyau ku ji wannan dare shine daren haihuwar baban halittu baki ɗaya baban adamu uban mutane adamu alaihi salatu wassalam sunansa abul bashari shi kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sunansa abul arwahi shi annabi adamu mutane kurum ya haifa shi kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wani rai na mala'ika ne ruhani ne aljani ne mutum ne kai ko shuka ce kaga tana motsi bi ma'ana tana da rai to annabi ne ubanta wannan shi ya janyo ya zama yana tausayin kowa da kowa har maƙiyansa yana tausayin su yana jin tausayin dukkan halitta har dabbobi har tsire-tsire annabi bai taɓa wuce shuka ya ga ta bushe ba sai ya ɗauko ruwa ya zuba mata sannan ya wuce sallallahu alaihi wasallam domin rahamarsa ta game kowa da komai ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan rahama ga talikai shi yasa Allah tabaraka taala ya ce ka gaya wa al'umman ka ban yadda su farin ciki da wani abu ba in ba kai ba sai kuma alqur'anin da ka zo da shi wannan abun biyu shi kadai ne da su farin ciki da shi dukkan halittan Allah baki daya da na sama da na ƙasa suna jimkin tafin hannun rahamar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama in ma ta hanyar ijadi in ma kuma ta hanyar imdadi domin rahama kala biyu ce akwai rahmatu ijadin akwai rahmatu imdadin rahamar samarwa akwai kuma rahamar wato tallafawa ciyarwa shayarwa tufatarwa da sauransu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine tushen su baki daya har ma Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya masa laula kalama khalaqtul khalqa da ba dan kai ba da ban halicci halitta ba a bangaren madadi kuma yana cewa inna ma ana qasimun wallahu wal mudi kadai dai ku sani ni mai rabawa ne amma Allah shine mai bayarwa yani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da Allah ya bayar to ta hanyar sa ake samun shi shi yasa zaka ji Shehu radiyallahu anhu yana faɗi a cikin diwanin sai yana cewa fanash atuhu kanziyatul haqqi wahdahu lizaka atana qasiman wa muqassama asalin halittar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga taskar Allah ce ta gaskiya shi kadai la sharika lahu saboda haka yazo mana mai rabo kuma abin rabawa shi ya zo yana mana rabo kuma shi kansa kyauta ce da Allah ya raba ya bamu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa musulmi ku sani mai tausayi ne mai jin kai mai sassauci ga dukkan abin halitta baki daya har dabbobi annabi yana jin tausayinsu kuma yana share hawayensu kai mamaki ya share wa barewa hawaye ya share wa damo hawaye ya share wa raƙumi hawaye to kai dan adam ne ba zai share maka hawaye ba maulan mu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ardahu annabi amin yana faɗi cikin diwanin sa yana cewa rafa'atu ila dahal amini shikayati wa lam yulfazu shakawa ilayhi falam yushki عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقينا إلى الذكر والهب رفعت إلى الأمين شكايتي ولم يلفظ شقوى إليه فلم يشكي رفعت إلى الأمين شكايتي ولم يلفظ شكوى إليه فلم يشكي فقد كان يوكي للجمال وإنه لا أشكى غزالا قد شكا خفة الفتك وظنوني قد أشكاه من بعد يوسف وآبائه درا من الفتك والهتك وحاصل هذا القول إنك رحمة من الله مولى الخلق في البر والفلك ألم يخشى عبد ما بقيت جاءه ولم يخشى آل الحق كيد ذوي الإفك وأشكر ربا ألهم الأبد رشده فأذكر أدبائي بريء من الشرك وذلك فضل الله فالأبد آجز على وزن حق أو مجانبة شك صلاة وتسليم على دها أحمد وآل وأصحاب صلاة على البنك لا إله إلا الله محمد رسول الله sallallahu alaihi wasallama shehu radiyallahu anhu ya ce na ɗaukaka kukana ya zuwa ga annabi mai tsarkin zuciya mai shiryar da halitta amintaccen Allah ba a taɓa samun wani mahaluki ma'abocin kuka da damuwa da ya kai wa manzo Allah kuka bai share masa hawaye ba ba a taɓa yi ba ya ce ba ka sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har dabbobi yana share musu hawaye hakika ya share kukan raƙumi lokacin da ya kawo masa kuka sannan manzala sallallahu ya share wa barewa hawaye lokacin da ya garzayo domin tsoron halaka ya ce kai ba dabbobi ko sauran karabitin mutane ake magana ba wazan nuni ma kar ashkahu annabi yunus lokacin da aka jefa shi cikin kifi ya kawo kuka gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama min ba da yusufin bayan annabi yusuf ya kawo kuka lokacin da aka jefa shi a rijiya wa abaihi ba annabi yusuf ba iyayen yusufin ma sun kawo kuka annabi yaqub ya kawo kuka annabi isaka ya kawo kuka annabi ibrahim din ma da aka jefa shi a wuta ya kawo kuka ɗurran baki ɗayansu sun kai masa kuka min alfatki daga tsoron halaka wal hatki da tonan asiri shehu radiyallahu anhu ya ce wa hasul hazal qauli ka san abin da ya janyo nake gaya muku wannan magana innaka rahmatu asalin abin da yasa nake so in faɗi wannan magana ina so in gaya wa duniya cewa kai rahma ne ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam min allahi daga allah maulal khalqi majibincin lamarin halitta fil barri akan tudu wal furki da kuma cikin ruwa akan kwale-kwale to yan uwa musulmi mu sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ar-rahmatul muhdatu rahmar Allah kyauta zuwa gare mu kamar yadda ya zo a hadisi lokacin da Allah tabaraka taala ya kare halittar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zai sako mana da shi wannan duniya yana sako shi sai ya ce da mu hazihi rahmati arsaltuha ilaikum hadiyatan fa'arifu qadraha wa waqqiruha wa azzimuha ku sani wannan rahama ce gundarinta ta daga gare ni na sako muku ita hadiyya kyauta saboda haka ku san girman wannan hadiyya ku mutunta ta kuma ku girmama ta to daga wannan rahama ne Allah tabaraka taala ya bayyana da dukkan maujudatu domin Allah tabaraka taala ya halicci haskensa kafin ya halicci kowa da komai da shekara dubu ɗari biyu shi yasa shi ke gaya masa nuruhu awwalul wujudi wujudan fawa aslul usuli wal anjali hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine farkon samuwar samuwa shine uban iyaye uban 'ya'yansu. ya zo a hadisi alayhi salatu wasalam yana cewa awwalu ma khalaqa Allahu ta'ala nuri wa min nuri khalaqa kulla shay farkon abin da Allah tabaraka ta'ala ya fara halitta shine haske na daga haske na ya halicci kowa da komai an karbo daga sayyidina Umar ibn al-Khattabi Allah ya kara mar yadda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Umaru atadri man ana ana allazi khalaqa Allahu qabla kulli shay'in nuri فسجد لله وبقي في سجوده سبعمائة عام فأول كل شيء سجد لله نوري ولا فخرا يجي يا عمر كاسن كوني واي ni ne wanda Allah ta'ala ya halicci haske na kafin ya halicci komai sai haske na yawa Allah sujada yawan zo a cikin sujada bai dago ba sai da shekara ɗari bakwai farkon abin da ya fara yi wa Allah sujada a cikin halittarsa shine haske na ba alfahari ba a wannan makami ne zaka ji ubangiji yana cewa kul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin ya rasulullahi ga ya musu in har arrahmanu ubangijin bayi yana da da to ka ce kai ya kamata ka zama ɗan shi ko kuma kai ya kamata ka san shi domin kai ne ka fara bauta masa a wannan makami ne Maulan Bashir Ibrahim Allah ya kara mar yadda yake ban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin diwanin Iksir Sa'adat fi madai sayyidu sadat yake cewa muhammadu abdullahi sayyidu khalqihi wa sallim alaihi wa rahamanna wa sharrifa tajallad lahu zatul aliyatu sazijan wa ainul amawa damsi mu'dan wa mutafa fatammamahu rabbun karimun ahabbahu wa akmalahu hissan wa ma'anan wa ba'afa an karbo daga jabiru dan abdullahi yace na tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam nace da shi bi abi anta wa ummi akhbirni an awwali shay'in khalaqahu Allah ta'ala qabla al-ashya nace uwata da ubana fansa gare ka ya ma'aikin Allah ba ni labari wai wani abu ne farkon abin da Allah ta'ala ya fara halitta kafin komai buɗar bakinsa sai ya ce ya jabiru inna Allah ta'ala khalaqa qabla al-ashya'i nuru nabiyika ya kai jabiru kwantar da hankalinka ka sani cewa ubangijin bayi mai girma da ɗaukaka hasken annabinka ya fara halitta kafin ya halicci komai sannan kuma wannan ya tabbata Allah tabaraka ta'ala yana faɗi a cikin littafin sa mabuwayi qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin hakika haske ya zo muku daga Allah da littafi mai bayanin halal da haram to daga nan ne sai Allah tabaraka ta'ala ya sanya wannan haske ya koma fara azurfa wanda ake kiranta ad-durratul bayda wannan fara azurfan ita zaka dinga jin sufa suna yawan gaishe ta to wani mai sani ya ce ah wannan mutane suna da hankali kuwa wai wai kaji azurfa suke gai- gai- gaidawa wannan azurfar annabi ce fa kwarai kuwa wannan azurfar annabi ce in kaji suna cewa jazzinariya ko kaji suna cewa fara azurfa ko kaji sun ce babban littafi shi fa suke magana ko kaji suna cewa zuciyar halitta ko hankali na farko ko ruhi na farko to shi suke nufi shi ne zaka ji Shehu Ibrahim yana gaishe shi a cikin Tafsirul Usul yake cewa salamun ala muzinin lil asrar baligi wa markazi ala il ilahi sawabigi fa hudduratul baydau awwalu hamidin wa ma'adinu tahqiqin wa awwalu damigi gaisuwar aminci ta tabbata a bisaya girgije wanda yake zubar da ruwan saman asiraran ubangiji mai isa matuka wanda shine matattaran madakatan kyaututtukan ubangiji cikakku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine fara azurfa farkon wanda ya fara godewa Allah shine baramun ta hakiki farkon wanda ya fara damejin kan kafirci sallallahu alaihi wa alihi wasallama sunansa sayyidina maulana muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana masa laƙabi abil qasim dan abdullahi dan abdulmuttalibi abdulmuttalibi ana masa laƙabi shaibatul hamdi ya rayu shekara 140 a rayuwarsa dan hashimu sunan hashimu amru dan abdumanaf sunan abdumanaf mugiratu dan qusayyu sunan qusayyu mujammau dan kilabu sunan kilabu hakimu dan murratu dan ka'abu dan lu'ayyu dan galibu dan fihiru sunan fihiru quraishu shine uban quraishawa baki da daga kansa ne quraishawa suka zama quraishawa amma duk balaraban da aka haifa kamun fihiru baba quraishi bane shi kuma fihiru sunan babansa maliku shi kuma maliku sunan babansa nabaru shi kuma nabaru ainihin sunansa kaisu ne abin da sake ce masa nabaru hasken fuskarsa ne ya yawa yana da haske sosai kamar wata shi ne ake ce masa nabaru shi kuma nabaru ɗan kinanatu ne kinanatu ɗan kuzaimatu ne kuzaimatu ɗan mudirkatu ne mudirkatu ɗan iliyasu ne shi wannan iliyasun shi ne wanda tun bai aure ba ake jin annabi yana tasbihi a tsatsan shi ana jin tasbihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a tsatsan iliyasu shi kuma Iliyasu ɗan Mudaru ne, Mudaru ɗan Nizaru ne, Nizaru ɗan Ma'addi ne, Ma'addi shi ne ɗan Adnan, shi kuma Adnan yana daga cikin jikokin annabi Ismail ɗan annabi Ibrahim ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Sunan mahaifiyarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama Aminatu, Aminatu, ‘yar Wahabi, ɗan Abdimanafi, ɗan Zuhuratu, ɗan Kilabu. Shi Kilabun nan shine kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na biyar. ta ɓangaren babansa kaga da mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da babarsa asalin su guda ne sun haɗu ne a kilabu shi kuma kilabu ainihin sunansa hakimu waɗansu malamai kuma suka ce a urwatu sunansa abin da yasa aka sa masa kilabu, kilabu saboda farautar da yake da karnuka shi yasa aka san shi da wannan suna kilabu to yan uwana musulmi maza da mata albishirin ku wanda za su yi guda su yi guda wanda za su yi murna su yi murna an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama safiyar ranar litinin sha biyu ga watan rabiul awwal shekarar da aka yi yakin giwa yakin abrahata wanda ya daidai da ranar 22 ga watan april shekara ta 571 yasfufu adi wa yahlul aishu hina bada rabi'u man bi'ulahu ya atali mudaru yasfufu adi wa yahlul aishu hina bada يسفو فؤادي ويهل العيش حين بدا ربيع من بعلاه يأتلي مضر لك الهنا ولكل الخلق ما طلعت شمس السرور ومهما لعلى القمر ثم الصلاة وتسليم الإله على محمد ما بدا من سره البشر صلى الله عليه وآله وسلم ينوى يا كما تأنم فهمتشوني أبو na farko dai mu kalli sunan baban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa Abdullahi ko a zahiri aka ce wa mutum bawan Allah ai ka san mutumin kirki ne ita kuma mahaifiyarsa sunanta Aminatu ko a zahiri aka ce a wannan ai mumina ce baiwar Allah mumina ai ka san mutum mai kirki ce saboda haka iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan su kurum yana tabbatar maka suwaye su sunan su kurum yana tabbatar maka suwaye su Allah yana gaya masa wata kallubaka fis sajidina to yan uwa mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ƴaƴan Quraysha ba a kyakkyawa irin sa ba mata da yawa sun kai masa farmaki Allah bai ba su nasara ba saboda hasken da yake tare da shi har ta kai akwai wata mata wato bayahudiya ce mai kuɗi kuma kyakkyawa mai cikakkira irin na mata ta nemi sayyidina abdullahi mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce masa abdullahi ka aure ni ya ce ba zan auri matar da ba iyayena suka zaba min ita ba ta ce in ba za ka aure ni ba ka biya min bukata ta so daya kuma rana daya ni kuma zan baka raƙumi ɗari adadin abin da aka fanshe ka da shi raƙumi ɗari ɗin nan kamar manyan jifa-jifai ne a yanzu guda ɗari domin mashin yana matsayin jaki ne a da mota tana matsayin doki ne a da irin manyan jib jib din nan suna matsayin raƙuma ne a da don suke shiga saharu to ta ce za ta bashi guda ɗari inda za ka san cewa lallai shi tsarkakakken bawan Allah ne sai ya ce ammal haramu falmamatu dunahu wal hillu la jalla fa astabinahu wal hurru yami irdahu wa dinahu fa kaifa bil amri allazi tabginahu wallahi dan aikata haramun gara in mutu amma halal baya girma balle in nisace shi shi da in dai dan halal ne yana kiyaye mutuncinsa da kuma addininsa to shi wannan sayyidina abdullahi mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da aurensa yayi sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya jefa masa sai ya mafarki a cikin haramin makka sai ya gani a cikin ru'ya kamar wata sarka fara mai kusurwa guda hudu ta fita daga jikinsa gefenta na farko ya shige cikin gabas gefenta na biyu ya shige cikin yamma gefenta na uku ya shige cikin wato cikin sama gefenta na hudu shi kuma ya zama wata itaciya katuwa koriya mai ganyaye da yawa haske ya lullube bishiyar kuma mutanen gabas da mutanen yamma dukka sun zo sun taru a ƙarƙashin inuwar wannan itaciya to sai hankalinsa ya tashi yana ta mamaki da gari ya waye sai ya tambayi masana fassarar mafarki sai suka ce masa tab ai in sadaqatul uyaka la yakhrujanna min sulbika man tuminu bihi ahlus samawati wa ahlul ardi wa yakunu nabi akhir zamani kaga wannan abin da kake gaya mana in har mafarkin ka ya zama gaskiya to shi kenan za ka haifi wanda mutanen sammai da ƙasai za su yi imani da shi kuma shine zai zama annabin ƙarshen zamani to shi kenan lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya so ya cire wannan hasken na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a jikin shi sayyidina Abdullahi wanda mata suke gani suke kwaɗayinsa to sai ya motsa zuciyarsa da ya aure da ya motsa zuciyarsa da ya aure sai ya gaya wa mahaifiyarsa kin ji kin ji ga abin da mata suke nema na da shi saboda haka uridu minki an takhadu bili imra'atan zata hasanin wa jamalin wa baha'in wa kamalin wa hasabin wa nasabin alin da Allah umma ina so ki je ki duba min mace ma'abociyar kyau da ƙayi da kwarjini da cika da daraja da dangane wanda yake maɗaukaki mahaifiyarsa tana jin wannan ta ce hubban wa karamatan ya waladi so da girmamawa ya kai ɗana to daga nan ta tashi ta dinga kewayawa cikin ƙabilun ƙurayshawa tana duba 'ya'yan larabawa ba ta ga wadda ta dace da ita ba sai da ta ga wata farar balarabiya kyakkyawa 'yar asali son kowa kin wanda ya rasa ma'abociyar kunya ma'abociyar ladabi da kirki ita ce sai da aminatu bintu wahabin to daga nan sai aka aura wa sayyidina abdullahi mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai wannan haske da yake tare da sayyidina abdullahi ya koma jikin saida amina Allah ya ƙara mata yadda shi kenan ta ɗauki cikin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga nan sai Allah tabaraka ta'ala ya umarci mala'ika da ya shela a daren da aka ɗauki cikin manzo Allah sallallahu alaihi sallama daren juma'a ne a cikin watan Rajab aka ce mala'ika ya shela a cikin wannan dare a sammai baki ɗayanta da kuma ƙasa da buguguwanta da gyaffanta cewa hasken nan wanda yake ɓoyayye wanda daga cikinsa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tabbata a cikin cikin babarsa a wannan dare na juma'a cikin watan Rajab ya fi tabbata saboda haka farin ciki ya tabbata ga Aminatu farin ciki ya tabbata ga Aminatu to daga nan ne fa gumakan duniya suka dinga karewa ba wanda ya taba su kawai ana sai ka ga gunki ya kire sai Qurayshawa dama suna cikin fari kawai daga daukar cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai kasa ta kore shar dabbobi suka yi bulbul arziki ya zo musu mai tarin yawa sai suke ambatan sunan wannan shekara wadda aka dauki cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ta sanatal fati wal iftihaj shekara budi shekara haske da arziki an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mar yadda ya ce wato ya kasance abinda larabawa suka gane cewa sai da amina ta ɗauki cikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama an ga dabbobin ƙurayshawa suna magana da junansu a wannan dare suna cewa homila bi rasulillahi wa rabbil ka'aba an ɗauki cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun rantse da ubangijin ɗakin ka'aba wa huwa imamu duniya wa siraju ahliha shine limamin duniya kuma shine fitilan mutanen duniya baki daya babu wani gado na wani sarki azzalimi daga cikin sarakunan maguzawa sai face ya waye gari abin karyawa dabbobin gabas suka dinga ruga a guje suna yin yamma na yamma suna gudu suna rugawa gabas suna yi wa junansu bisharu suna ta albishirori hakanan dabbobin cikin ruwa suna yi wa junansu bisharori sannan a kowane wata daga cikin watanni daga cikin watannin ɗaukar cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana ta kira a sama ana kira a ƙasa ana cewa abshiru faqad ana an yazhara abul qasim maimunan mubarakan halittun da ke sama ku yi bishara halittun da ke ƙasa ku yi bishara hakika abul qasim ya kusa ya bayyana mai albarka mai tsada mai daraja an karɓo daga ba'arin malamai cewa sai da amina Allah ya ƙara mata yadda ta ba da labari cewa lokacin da ta ɗauki cikin manzo Allah sallallahu alaihi a cikin watan Rajab ne ta ga wani mutum mai kyakkyawar fuska mai daɗin kamshi yana cewa da ita marhaban bika ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ta ce wane ne kai sai ya ce ni ne Adamu baban mutane sai ta ce a me ke tafi da kai sai ya ce na zo ne in miki bishara ya ki Amina faqad hamalti bi sayyidil bashari wa fakhri rabi'ata wa mudar hakika kin ɗauki ciki da shugaban mutane baki ɗaya abin alfaharin ƙabilar rabi'a da mudaru sai da amina da ta shiga wata na biyu ta ce sai na ga wani mutum shi ma kuma ya shigo wurina yana cewa da ni assalamu alaika ya rasulallah amincin Allah ya tabbata a gare ka ya ma'aikin Allah sai na ce kai kuma wane ne sai ce ni ne shi su sai na ce me ke tafi da kai sai ya ce na zo ne in miki bishara ya ke amina faqad hamalti bi sahibi ta'awil wal hadisi hakika kin ɗauki ciki da ma'abocin tawili da kuma hadisi lokacin da sai da amina ta shiga wata na uku ta ce sai na ga wani namiji ya shigo wurina yana cewa da ni assalamu alaika ya nabi Allah amincin Allah ya tabbata a gare ka ya annabin Allah sai na ce kai kuma wane ne sai ce ni Idrisu sai na ce me ke tafi da kai sai ce na zo ne in miki bishara ya ke amina faqad hamaltu bin nabiyir ra'isi hakika kin dauki ciki da annabi wanda yake shugaba lokacin da ta shiga wata na hudu ta ce sai na ga wani namiji ya shigo wurina yana cewa da ni assalamu alaika ya habiballah amincin Allah ya tabbata a gare ka ya masoyin Allah sai na ce wane ne kai sai ce ni ne Nuhu sai na ce me ke tafa da kai sai ce na zo ne in miki bishara ya ke amina faqad hamaltu bi sahibin nasri wal futuhi hakika kin ɗauki ciki da ma'abocin taimakon Allah da buɗe-buɗe lokacin da ta shiga wata na biyar ta ce sai na ga wani namiji ya shigo gare ni yana cewa da ni assalamu alaika ya Allah amincin Allah ya tabbata a gare ka ya tsarkakakken Allah sai na ce wane ne kai sai ce ni ne hudu sai na ce me ke tafa da kai sai ce na zo ne in miki bishara ya ke amina faqad hamaltu bi sahibi shafa'atil uzma fil yawmil maw'udi hakika kin ɗauki ciki da ma'abocin ceto mai girma ranan alkawari ranan tashin alki kiyama lokacin da ta shiga wata na shida ta ce sai na ga wani namiji ya shigo wurina yana cewa assalamu alaika ya rahmatallah amincin Allah ya tabbata a gare ka ya rahmar Allah sai na ce da shi wane ne kai sai ce ni ne Ibrahimul Khalil sai na ce me ke tafa da kai sai ce na zo ne muke bishara ya ke Amina faqad hamaltu bin nabiyil jalili hakika kin dauki ciki da annabi wanda ke madaukaki lokacin da ta shiga wata na bakwai sai ta ce wani namiji ya shigo wurina yana cewa da ni assalamu alaika ya mani tarahullahu amincin Allah ya tabbata a gare ka ya wanda Allah ya zaba sai na ce wane ne kai sai ya ce ni ne Ismailu Zabihu ni ne Ismaila nan wanda aka kusa a yanka sai na ce me ke tafa da kai sai ya ce na zo ne in miki bishara ya ke amina faqad hamaltu bin nabiyyir rajihil malihi hakika kin dauki ciki da annabi wanda ke mai rinjaye mai kyan fuska lokacin da ta shiga wata na takwas ta ce sai na ga wani namiji ya shigo wurina yana cewa da ni assalamu alaika ya khairatallahi amincin Allah ya tabbata a gare ka ya zababban Allah sai na ce da shi wane ne kai sai ce ni ne Musa ibn Imrana ni ne Musa dan Imrana sai na ce me ke tafa da kai sai ce na zo ne in miki bishara ya ke Amina faqad hamalti bi man yunazzilu alaihi alqur'ana hakika kin dauki ciki da wanda za a saukar masa da alqur'ani lokacin da ta shiga wata na tara ta ce sai na ga wani namiji ya shigo wurina yana cewa da ni assalamu alaika ya khatimar rasulillahi amincin Allah ya tabbata a gare ka ya ce kamakin manzannin Allah danal qurbu minka ya rasulullah sauka duniya ya kusanto gare ka ya ma'aikin Allah sai na ce masa wane ne kai sai ce ni ne Isa ibn Maryama ni ne Isa dan Maryam sai na ce da shi me ke tafa da kai sai ce na zo ne in miki bishara ya ke amina faqad hamaltu bin nabiyil mukarrami war rasulil muazzami hakika kin dauki ciki da annabi abun girmamawa manzo abun azzamawa allahumma salli ala sayyidina muhammadin al fatih lima ughliq wal khatim wa sawqa nasr al haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim ala ali qadri midari al azim wa bashir an nabiy bima katabna wa ma talawna wa habna bizalika al bisharat fi kulli tarfatin wa fi kulli lahazatin ya man amruhu bainal kafi wan nun ya man yaqul shay'in kun fayakun dan ishaq ya rawaito cewa sai da amina Allah ya kara mata yadda ta faɗa da bakinta ta ce ma sha'urtu bi anni hamaltu bihi wala wajadtu lahu thiqlan wala wahaman kama tajidu nisa'u illa anni ankartu haidi ta ce ni ma mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ban san na dauki cikin sa ba domin ban ji wani nauyi ba sannan ban ji wani alamar laulayi ba kamar yadda mata masu ciki suke samun laulayi sai dai kawai na inkarin hailata bata taba cin ƙasa ba bata taba ce a nemo agwaluba ko gauta ko ciyo ba kamar yadda mata suke yi wata baiwar Allah da daddare tana da ciki mijinta yayi bacci sha biyu da rabi na dare ta tashe shi mai gida mai gida mai gida ce lafiya ta ce gauta ya ce haba baiwar Allah gauta tsohon dare irin wannan ta ce in ban ci ba mutuwa zan yi ya tashi ya fita ya dinga wahala ya dinga wahala da kyar ya sami gidan masu gauta yana buga aka ce lafiya ce gauta aka ce ka bari gari yawa ya ce a ban kwando guda sun ji ciniki suka bude aka bashi kwando guda ya ɗauko niki niki niki niki da kyar ya zo gida da matan nan ta ɗago kai ta kalle ta ce mai gida ya ce ta ce kwando ma ka siyo ya ce ah bakin matsa sai kin ci gauta ba ta ce um ni sai na ji ma ya ginshe ni to mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ni ban taba jin irin wannan ba kawai ni dai na ga ban ga al'adata ba wa atani atin bainan na'imati wal yakzanati sai na ga wani mai zuwa ya zo min tsakanin farke da tsakanin bacci sai ya ce da ni hal sha'urti bi annaki hamalti bi sayyidil anani shin ko kin san kin dauki cike da shugaban talikai to sai ya tafi sai ya rabu da ni lokacin da haihuwata ta kusanto sai ya sake dawa sai ya ce da ni wa izuhu bil wahidi min sharri kulli hasidi summa sammihi muhammadan ɗanki duk duniya ba mai mahasadan shi duk duniya ba mai makiyan shi in kin haife ki ce ina nema mara tsari da ubangiji makadaici daga sharrin duk wani mai hasada lokacin da naƙuda ya zo sai da amina Allah ya ƙara mata yadda ta kasance a gida ita kadai kuma budurwa kuma haihuwa fari kuma gashi gidan ba kowa sai ta ga wani tsuntsu fari ya sakko daga sama ya zo ya shafi kirjinta sai ta ji kamar ya ɗauki tsoronta gaba ɗaya ya tafi da shi to daga nan sai aka kama mata wani abin sha fari sai aka miƙa mata ta karɓa ta sha tana sha sai ta ga haske maɗaukaki wal daga nan sai ta ga waɗansu mataye dogaye kamar dabinai sun kewaye ta sai ta ce da su min aina alimtun nabi ko kuwa aina kuka sani ni ban san ku ba sai ɗaya ta ce ni ce asiya matar fir'auna ɗaya kuma ta ce ni ce maryam babar isa alaihi salam sauran kuma suka ce mu kuma ba mutane ba ne mu hurul ini ne 'yan matan aljanna ne ta ce ku me ya sauko da ku daga aljanna kuna jin daɗin ku suka ce mun sauko ne mu karɓi haihuwa yau shugaban halitta sallallahu alaihi wa sallam zai sauka to daga nan sai ta ga wani kyalle fari tun daga sama an zuro shi sai ta ga waɗansu mazaje a hannunsu da butoci na azurfa sai ta ga wani yanki na tsuntsaye sun fuskanto ɗakin da take ciki sun lullube ɗakin zumbutun bakin waɗannan tsuntsaye daga zuman ruzi aka halicce shi fukafikensu kuma daga yakutu aka yi shi daga nan sai ta hango gabashin duniya da yammacin duniya sai ta ga tutoci guda uku an kakkafa su tuta ɗaya an kafa ta a gabas tuta ɗaya an kafa ta a yamma tuta ɗaya an kafa ta a bayan jikin ka'aba daga nan sai naƙuda ya kama ta sai ta haife shi sallallahu alaihi wa alihi sallama uqufan alal aqdami fi haqqi sayyidin tu'azzimuhu al-amlaku wal jinnu wal insu duk wanda yake sauraron mu yana da hali ko mace ko namiji sai miƙe tsaye saboda girmama saukar shugaban halitta sallallahu alaihi wa alihi sallama a wannan duniya annabin da mala'iku da aljanu da mutane suke girmama shi sallallahu alaika wa ala alika wa sallam assalamu alaika ya aina alhaqi allati tatajalla minha urushul haqaiq sallallahu alaika wa ala alika wa sallam assalamu alaika ya khairal mursalin sallallahu alaika wa ala alika wa sallam almadad almadad ya rasulullah صلى الله عليك وعلى آلك وسلم الشفاعة الشفاعة يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم الولاية الولاية يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم النصرة النصرة يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم فأهلا بشهر قد أتى بالمخصص محمد عبد الله سر الممحص فأهلا وسهلا مرحبا ثم مرحبا متى جاءنا المخصوص سري ومخلصي أهنئ نفسي ثم يومي وشهره كذا بلد قد مسه خير أخمسي وفيرا وعبد الله ثم أقينة أتت قومها بالروح أين تشخصي
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آل قدر الجدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah an saurari karatun littafin kasidun tarihin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan na Maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu an daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Tudun Wada Kaduna sai gobe dan Allah kai mu za ci gaban karatun wanda ɗalibansa suka yi hidimar kawo muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh duniya cike take da garuruwa tamfal